الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سايوة a yammacin wannan wuni bitanin albarka na lahadi daren litinin sha takwas da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da tara da watan hudu watan abril miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau ko kace tsamawa a wannan gari na tawa jamhuriyar nijar yau za mu tashi darasi na sha takwas a jerin darussan ala tafsirin alkur'anin watan ramadan wanda kuma shi zai ba mu darasi na uku a cikin tafsirin wannan sura ta fusilat a jiya mun kwana a aya ta bakwai daidai ta bakwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun daga yau za mu fassara da yardar Allah subhanahu wa ta'ala aya ta takwas da tara da goma da sha ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu أرم أبوي سبحانه وتعالى يجيوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وبنجي سبحانه وتعالى يجيوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون bayan Allah subhanahu wata'ala ya hakaita mana labarin abin da ya shafi waton hali na kafirai da kuma irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya tanada musu sai Allah ya biyo da zancen masu imani Allah ya ce innal ladina amanu lalle tabbas wa'inda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala imani da Allah abu ne mai girman gaske na lalina amanu wannan kuma malu suka ce yin imani ya haɗa ababe guda shida kamar da hadisin jibril al-mashhur ya inganta hadisin al-imam muslim cewa akhbirni an al-iman fa qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi cika wa'annan rukunan guda shida shine kasancewar kai mai imani idan aka samu halalakin ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa guda shida to ba za a kira mutum mai imani ba Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wala ce innal ladina amanu lalle wa'anda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala gaskiyar imani wa amilus salihat sannan kuma suka aikata aiki nagartacce kuma wannan aikin suka yi shi da ikhlasi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala domin koda ka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ka yi imani da manzanninsa da littafai baki daya kuma ka aikata nagartaccen aiki amma baka yi wannan aikin dan neman yardar Allah ba to baka da lada a ciki ana bukatar dole duk abin da ba ka yi wallahi dole sai ka yi don Allah idan ku ka kuskura ka yi don wata manufa ba don Allah ba to a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da rabo a wajen Allah hasara kake shukawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare Allah ya ce wa amilu salihat suka aikata nagartattun ayyuka malamai sun ta kokari akan bayanin abu ne aiki al'amalu saliha suka ce al'amalu salih shine kullu ma yuhibbu Allah wa yarda duk irin abin da Allah yake so kuma Allah ne yarda da shi to shine amalu salih duk abin da Allah yake so kuma Allah ne yarda da ayi wannan abun to shi ake kira da amalu salih ashe kaga amalu a'malu salihah na da yawa misali yanzu daga cikin al'amalu saliha akwai akwai alqawliya akwai alfi'liya kuma akwai aljawarihiyya akwai al'amalu saliha wanda yake na nazance ne wanda da halshi ake furtawa irin abin da shafi misalin karatun alqur'ani amalu salih ne wanda ake yi ta hanyar ta hanyar halshi irin tasbihi subhanallahi amalu salih ne ta hanyar ta hanyar halshi irin astaghfirullah wa atubu ilayhi amalu salih ne yau manzon Allah salati amalu salihi ko to duk abinda zaka furta da bakinka wanda Allah yake so kuma Allah ne yarda wannan abin sunan shi amalu salihi to kuma sai kuma amalu salihi wanda za a yi da jiki da da gangar jiki wannan mutum zai aikata alfi'liya irin misalin sallah ka tashi kai sallah amalu salihi ne ko irin ka kai ziyara wa marar lafiya amalu salihi ne ka kai ziyara wa dan uwanka musulmi lafiyar sa kalau amalin salihi ne kaga mutum na cikin damuwa ka yayi masa wannan damuwar amalin salihi ne to ashe aikin a'malus saliha mutanawwi'a suna da dimbin yawa sai dai mutum ya iya abin da zai yi Allah subhanahu wataala ka taimake mu akan aikata ayyuka na gartattu kuma bayan kayi aikin to ya kasance wannan aikin da za ka yi salih to ba ka neman yardar kowa a ciki sai neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala da za ka zo ka yi sallah ɗai da cikin sallolin da Allah ya farlanta maka don wani ya ganka ba don Allah ba to ba ka da lada da za ka karanta ƙur'ani ba don Allah ba don wani ba ka da lada ashe duk abin da za ka yi dan uwa ka sanya a ranka cewa wannan abu akwai buƙatar kai shi dan Allah in har kana son lada a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wadda ba a yanke musu wadda ba ta katsewa wanda al-Imam Ibn Abbas radiyallahu anhu arda sahabin annabi ne kuma malamin tafsirin al-Qur'ani ne yace ajrun ghairu mamnun shine lada ai ghairu maqtu'in wadda ba a yankewa dalilin aikata ayyukan da suka yi nagartattu ko aikin da aiki ne na gari wanda ko ka mutu ka bar sa to lada tana zo maka a cikin kabarin jama'a mun faita akwai ababe da yawa a amalu saliha wanda ka mutu ka je kabari kana kwance a cikin kabari amma ladar aikin yana zo maka da daga cikin irin wa'annan ababen ɗan uwa as-sadaqat al-jariya mutum yi sadaka mai gudana sadaka mai gudana kuma akwai hadisi da ya tattara su ababe guda bakwai sadakat aljariya daga cikin sadakatul jariya akwai gina masallaci daga cikin sadaka jariya babban sadaka ce ka gina wa Allah subhanahu wataala daki domin hadisi ingantacce daga annabi Muhammad yace man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda Allah ya gina wa Allah masallaci da za a bauta wa Allah a cikin sa shi kuma Allah yayi alkawarin zai gina masa gida a cikin aljanna yanzu misali kaddara a ce sai ka gina masallacin da yake dokar mutum 50 misali masallaci da yake dokar mutum mutum 50 ko mutum 100 ma'aji ta mutum 100 to sai mutum 100 su shigo su yi sallar azhar sai Allah ya ba kowa lada miliyan guda su nawa kenan su 100 ko to kai da ka gina masallacin Allah zai baka ladar adadin su ne kowanne yana da lada miliyan guda daga za a baka lada miliyan ɗari ne jama'a mun fahimta to wannan sadaka jariya kenan na daga cikin as-sadaqat al-jariya irin abin nan hafrul abar tona riyoji da da suke fama da da matsalar ruwa wannan aiki ne ja wanda sojiya da cikin masu kudin ba suka lura da waɗannan ba a cewa bari a je ƙauye kaza a gina musu a tona musu rijiya ko a yi musu korashi wallahi ba karamin lada za ka samu ba duk wanda ya sha ruwa sai Allah ya baka lada duk wanda ya yi arwalla sai an baka lada idan mutum ya sadu da iyalin sai ya wankan janaba sai an baka lada duk dabbar da za a shayar da wa'annan ruwa sai an baka lada kaga amanu salih ko to wannan ya kamata a kula da shi shi ba kore ne gaskiya akwai ƙauyukan da suna buƙatar riyoji akwai wallahi ƙauyukan da suka tafi dokar ruwa tun bayan sallar risha sai ana sallar ana ana kiran salla na na asuba suke dawowa saboda suna da matsala ta ta ruwa kuma Allah ya ba ku kuɗi amma kuna ta kimshiwa kuna ta tarawa Allah ya samu wani lafiya na daga cikin al'amalu saliha aibuwa sadaqat aljariya akwai gina makaranta islamiyya ka gina wa dalibai hulda za a zo a yi karatu wannan ba karamin aiki ba ne duk wanda zai zo ya koyi addini ya yi addini sai an baka lada ko da ka mutu sannan kuma sayan littafi ka wallafa littafai a ta karatu misalin ko ƙur'ani ko littafai haka da ɗalibai da suke da bukata wannan shi ma sadaka ce wanda take watan jariya shuka itaciya ka dasa itaciya a daji ko a cikin a gari shi ma yana cikin sadaqatu aljariya to Allah ya ce lahum ajrun ghairu mamnun idan kai dange daga cikin waɗannan abubuwan to kuma akwai da na gari shine ka ka haifi yaro dan da danka da ka haifa na cikin ka ka tarbiyantar da shi ka ilmantar da shi ka koya masa addini ya san Allah subhanahu wataala idan ya rasu idan ka rasu yayi addu'a wannan addu'ar tana zuwa gare ka shi yasa wani hadisi manzo Allah yake cewa uba mutum zai tashi gaban Allah ya ga wata lada sai tambayi Allah ya Allah ya aka yi na samu wannan ladar ni na tabbatar sallata da azumi na da duk abin da nayi bai kai na samu wannan ladar ba ya Allah ya aka yi na samu wannan ladar sai Allah ya ce masa bistighfari wala dikalak wannan ladar istighfarin danka ne da ka tarbiyyantar a gida a duniya to istighfarin da yake nema maka ne shine Allah ya tsara maka lada aka baka ita shi kaga wannan salih ba karamin al'amari bane ya Allah ka ba mu auladu saliha Allah ka taimake mu al-imamu mujahid ke cewa ajrun ghairu mamnun ai ajrun ghairu mahsub lada da ba a iya kwance ke kusa akwai lisahin da ya fi karin calculator ko akwai lisahin da ya yi karin calculatrice to yace ajrun ghairu mamnu shine ajrun ghairu mahsub wanda a lisahi ma ba za a yi saboda yawan abu har ma ba a yi lisahi shi jama'a mun fahimta to Allah subhanahu wataala ya datar da mu suka ce dai wannan ajrun ghairu mamnu bal huwa mustamirun madal madal awqat a kowane lokaci da kowane zamani wato yana tafiya akan mutum saboda kayi abun da ikhlasi Allah subhanahu wataala ka taimake mu da yi dan kai Allah subhanahu wataala ka jarrabe mu dai da wasu ba wannan addu'ar tana da muhimmanci kwarai da gaske ka roki Allah ya taimake ka abinda zaka yi na ibada da addinin da zaka yi wa Allah to ka roki Allah kai dan Allah shi shi kadai wallahi in ka kuskura aka zo gaban Allah ba kai dan Allah wato kuma aiki ya bude maka dan lada kan ba za ka samu ba Allah ya datar da mu sai Allah ya ce aya ta gaba قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين
Allah ya ce qul atakfuruna billazi khalaqa al-ard قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبك سبحانه وتعالى يتقول كتدس يا النبي الله النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أئنكم لتكفروا من باب التعجب Allah yana mamaki yanzu har ku za ku iya kafurcewa wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana guda biyu Allah yana mamaki irin yadda ɗan annabi Adam ya butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala shi da sai Allah ya ambata wasu daga cikin abubuwan da Allah ya yi ya ce a innakum yanzu kokin nan latakfuru na billazi khalaqal ard har kuna iya butulcewa ku kafurce ma wanda ya halitti ƙasa fi yawmaini a cikin kwanaki guda biyu Allah subhanahu wataala yana inkarin wannan abun yana mamaki yadda dan annabi Adam ya samu ƙarfin hali har zai iya butulcewa Allah subhanahu wataala sai Allah ce wata ta'aluna lahu andada har kuka kuna sanya wa Allah subhanahu wata'ala kiyoshi kuna hada Allah da wani a wajen bauta alhali shi Allah shine almustahiqu lil ibadati shine wanda ya cancanta da abota ma wani abun mamaki ne Allah subhanahu wata'ala ya halice ka kuma a waye gari kana bauta wanda ba Allah ba Allah yana mamaki ya ka samu karfin hali na irin wannan abun Allah ya kare mu yace wa taj'alu lahu andada ku sanya wa Allah subhanahu wataala kishiyoyi abinda kuka dama kuna bauta musu mutu akwai da dama wanda suna bauta mawa musamman ma abin da ya shafi son rai so da yawan mutane suna wa suna suna wasa a wannan bigirin shi ne sai mutum ya ga kawai abin da ransa ya raya masa shi ne yake yi shi kuma bai san daga lokacin da son ranka ya zamanto abin da kake biya ba to ya zamanto ubangijinka afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi alati shin baka ga wanda ya doki sirri sarransa ba a matsayin ubangijinsa in har zuciyarka rayuka za ta raya maka wani abu kuma ka je ka aikata shi wanda ya saba ma shari'ar annabi Muhammad to ka doki wannan rayuwa ta zama to ubangijin ka saboda take shar'anta maka ba wanda ke shar'antawa a duk duniya sai Allah subhanahu wataala shi Allah ke cewa ayi ayi ke cewa a bari kuma a bari amma duk wanda ba shi ba to ana iya yin shawara wajen bin umarninsa amma shi Allah dole ne in yace yi zaman ka lafiya shi ne kai in yace bari zaman ka lafiya shi ne ka bari saboda yana da abin da yake da shi a kanka don kare kanka mallakin Allah subhanahu wa ta'ala ne amma duk wanda zai baka wani umarni sai ya kasance wani shugaban ka ne kuma kamancin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu to Allah ya Allah ya halici Allah ya ambaci cewa annahu khalaqal arda awwalan li'annaha li'annaha kal asas a wannan ayar wanda suka ce zamu iya fa'idantuwa da cewa idan ka dauki mafhumin ayar kamar wajen halitta to sai da aka halicci halittar sama sannan aka yi ƙasa sannan aka je da halittar yin sama duk da wasu malamai suna ganin sai da aka faro da sama sannan kuma aka zo aka yi ƙasa amma a wannan ayar kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn kaga sai kuma Allah ya ƙara mana cewa ashe ƙasan nan gaba ɗaya tun daga gabas bangonta na gabas azawa bangonta na yamma kudu da arewa gaba ɗayanta duk tsayinta Allah ya ce a cikin kwana biyu halice ta jama'a mun fahimta duk girman ƙasar nan gaba ɗaya Allah ya ce fi yawmaini a kwana biyu kasar Allah ya halice wannan wannan duniyar ƙasar gaba ɗaya ƙasa gaba ɗaya a kwana biyu yanzu kaga in aka ce a baka ka ka abun nan ka kewaye Niger inda da mota ne to ko baka yi komi ba ka taso daga daga take da suna cikin tilaberi ka ce za ka dangane a difa to kuma kai kwana sai ka kuma kai kuma sai ka yi kwana bi kana kana bugun ramu ko haka ne daga tera mutum ya taso daga tera zawwa zawwa difa ko ba kai koyi ba sai ka yi kwana bi kana buguwa ko mutum ya ɗauko ta daga bilma cikin agares ya ce zai dangane da tera ko kuma idan gari da nan ƙarshe tiliya kaga akwai tafiya akwai tafiya ko to amma nijar nan ba nijar ce duk gabariya nijar ce kawai to dibi afirka yadda take in aka ce ka kewaye afirka kaga ai an baka aiki ko nan zuwa nan zuwa nan zuwa kwan dibar ma muka yi kwana bi sama hanya kana bugun ramu ana tsaye da in baka yi anniya ba sai zariya taso maka amma shi Allah cikin kwana biyu ya halice duk ƙasar nan baki da ya shimfiɗa ta a shekar kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanci da ani abota masa Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu da aka Allah suka ce ya fara halittar ƙasa sai da aka halicci wannan ƙasa sannan aka zo da halittar aka halittar sama suka ce wannan ya wannan Allah ya yi bayani sa a cikin a cikin بقرة التي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وبن سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأرض شيء ألن شيني وندي حلتك سا عشان سيدا أكا حلتك سا yace ma fil lakum ma fil ard yalzam duk abun da ke cikin kasa jami'an baki daya sun mastawa sannan Allah ya dohaji ila sama'i zuwa halittar sama fasawwahunna sai Allah ya rinta su sab'u samawati sama guda bakwai kaga kenan sai da aka fara yin ƙasa sannan kuma aka fara yin aka fara yin sama to amma a wannan gabar al-Imam eh al-Imam Tabari alayhi rahmatullahi ta'ala da shi da al-Imam Ibn Kathir suka ce a wasu ayoyin kuma za ka fahimci sabarin haka cewa sama aka fara halitta kafin kafin ƙasa suka ce karibi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a nazi'at Allah ce a an tuma shaddu khalaƙan amis sama'u bana a
والسماء بناها رفعها.
رفع سمكها فسواها وأغطش وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال والجبال أرساها متاعا متاعا لكم ولأنعامكم ubangiji yake cewa a antum ashaddu khalaqan am sama banaha Allah ce yanzu ta da ku bayan kun mutu shine mafi tsananin wahala ko kuma sama da Allah ya gina ta jama'a mun faita medo dan annabi adam bayan Allah ya kashe sa Allah ce shine mai tsananin wuya ko kuma dai sama da Allah subhanahu wataala ya ya halitta sai Allah ce rafa'a samka hashi Allah shine ya daga kwanan ita sama fasawaha kuma ya daidaita ta wa aqtasha laylaha kuma ya duk watan ya biyewa ya lullube du daranta ya sanya dare ta zamanto mai duhu yace wa akhraja duhaha sannan kuma idan hantsi ya fito sai rana ta dinga haska wa duniya sai ce wal arda ita kuma kasa ba'da zalika bayan haka bayan kenan halittar sama kenan ko sai Allah ce da ha ha Allah subhanahu wataala ya shimfida ya daidaita abubuwan da ke cikin ta suka ce a wannan ayar zaka fa'idi cewa sama aka fara halitta kafin mi kafin sama sai dai al-Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullahi ta'ala yace wannan yana da cewa ai wal arda ba'da zalika da ha ha bayan da Allah ya halitta sama eh ya halitta kasa cikin kwana biyu sai Allah yace ya halitta sama da ya halitta sama to sai ya sanya wa kasa abin da take da bukata na ma'adinai shine wal arda ba'da zalika da ha ha sai akhraja minha ma'aha ko mar'aha ashe abinda aka yi bayan halittar sama shine sanya ruwa a cikin ƙasa da kuma abin da ya shafi fitar da tsirro wannan abin ne sinadarin Allah subhanahu wataala yi amma wanda ya shiga ce kan sama ta riga yi sama ta riga yi ai ƙasa ta riga yi sama wannan shine fatawar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa Allah ya kara masa yarda jama'a mun fahimta sai Allah subhanahu wataala yake cewa a wannan ayar ta ce wa taj'aluna lahu andada kuna sanya wa Allah subhanahu wataala watan kiyoshi bayan shi Allah shine wanda ya halitta muku sama cikin kwana eh kasa cikin kwana guda biyu sai ce zalika rabbul alamin wa zalika ay al khaliq wancan wanda ya wancan halittar ta kasa ba wanda ya bashi gudunmuwa ta bulo ko kuma ta plan ko kuma abin da ya kamaci wannan Allah Allah ce rabbul alamin shine ubangijin talikai baki daya kuma idan aka ce al alamin kullu ma si wallah fa huwa alam duk abin da ba Allah ba yana cikin cikin al alam to Allah yace zalika rabbul alamin wanda ya halicci wancan sammai da Allah ya ce a kwana ai kasa guda a kasa Allah ce shine ubangiji na na talikai baki daya sai Allah yace waja'ala fiha وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين Allah ya ce wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'il lis-sa'ili sawa'al lis-sa'ili bai subhanahu wataala ke cewa wa ja'ala fiha rawasiya bayan Allah subhanahu wataala ya halici kwa kasa a kwana biyu sai ce wa ja'ala fiha kuma har yau wanda ya halittar ƙasar shi Allah kenan ko sai ya sanya a cikin ƙasar nan Allah ce rawasiya wato duwatsu ai, wanda suke masu ƙarfi da kuma girma Allah ce min fauki ha a samanta sai Allah subhanahu wataala ya daure sama da mi da duwatsu ai ƙasa da duwatsu Allah ya daure ƙasa da mi da duwatsu ya faɗa dalilin sanya ƙasa a yi duwatsu a cikin ƙasa ya ce an tami da bikum saboda kada ƙasar ta yi gudu da ku al'imamu ibn kafir alaihi rahmatullahi ta'ala a tafsirinsa ya hagazo cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halici ya halici ƙasa to Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika cikin da wata misiyon a ƙasar nan to sai ƙasa ta kasa tsayawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duwatsu suka ɗaure wannan wannan ƙasar kuma kaga akwai dutsen da dai in ka kalla dai ka san da cewa wannan halitta ce hadha khalqullah ko kana kalla ka san wannan halitta ce ta Allah subhanahu wataala kuma ganin shi shi kadai yana iya saka tsoron Allah subhanahu wataala kadibe da Allah ya cimfida kasa duwatsu a cikin kasan nan ka tambi masu gidan ramu da salanga su kai maka cewa akwai wani dutse tabarma ce akwai dutsen da in ya kama sai ya ci kilo 70 cikin kasa daga nan kilo 70 yana tafiya kuma dutsen ma kala-kala ce mataki-mataki ne kategori-kategori ne kowanne da irin yanayin da Allah ya halice su kuma kowace ƙasa da irin yadda Allah ya sanya mata nata duwatsu jama'a mun fahimta kaga wannan ya shine ce waje alafi hara wasi ya min fauqiha a saman ta kuma sai Allah ya fitar da duwatsu ga su kuna kallo sai ce wa baraka fiha kuma sai Allah subhanahu wataala watan ya sanya ta mai albarka wanda ita wannan kasar qadilatul lil khair tana iya karbar dukkanin wani kirrai ma'ana wa baraka fiha sai Allah ya sanya mata sanadarin fitar da shuka da kuma watan abun da ya shafi albarkoki na kasa jama'a mun fahimta da aka halicce ta sai Allah ya sanya mata sanadarin shuka yanzu kaga akwai kasar da ita in kace kai shuka to ba ta la taslihu liziraa ba ta yi ainoma a cikin ta wai ku kuna labarin akwai kasar da ake akwai kasashen da in suna son su yi noma sai sun dawo Afirka sun doki kasa irin wannan tamu ayi kontina ta kasa malam Jabir kontina ta kasa a je da ita can ture a zube saboda suna da bukatar su yi noma su can Allah ya haranta musu wannan sanadirin ba sa da shi a wannan kasar amma mu sai Allah ya jibga mu shi ka kanan ko ina in ka je za ta tana iya ka kama yanzu ka ga misali in ka zo ka da kawai daga noman hatsi dai muka aje to amma yanzu su malam awal abun ya ci gaba a ga lambuna kawai ko ina an zo an buga korashi ne a noma muna albasa a noma muna tafarnuwa ga takar maka ana noma ka abubuwan dai sai da a ce alhamdulillah kaga duka wannan shi Allah shine ke fitar da wannan abun to kuma akwai kasar da fa idan ka sanya kwamfutar ba ta bata yi saboda wannan sinadarin baya a cikin ta ko kun fahimta akwai kasar da ko saboda in ka sa hatsi bai yi nan kasar ba ta karbar hatsi sai dai a sa wani abu ba hatsi ba ina ba da kun fahimta kuma akwai kasar da duk abun da ka sanya kuma sai ya fito shine wa baraka fiha sai Allah ya albarkaci kasar ta hanyar sanya mata sinadaran da za su dinga fitar da shuka domin al'ummar annabi Muhammad da duniya su amfana da a cikin sa sai Allah ce wa qaddara fiha aqwataha sai Allah subhanahu wataala ya kaddara watan arzikin ta ita wannan arzikin ɗan kasar akan ta suka ce a'a wa qaddara fiha aqwataha ma'ana Allah subhanahu wataala ya kaddara arzikin bayunsa da kuma abincinsu a kanta wasu ka ce a kaddara fiha a kawata ai kaddara fiha ma yuslihu abin da ya dace da kasar sai Allah ya sanya mu kowace kasa abin da ya dace da ita mu yanzu kaga kasar mu sai Allah ya sanya mana zari ake yi ko saboda shine ya dace da kalar fatar mu dan yanzu ya ga saka cikin sanyi ba za ka iya ba su kuma can wanda suke can suna fama da da sanyi in aka su anan ba sa iya rayuwa haka yake ba haka bane yanzu misali ka ɗauko mutum da yake rayuwa a abinan mexico ka kawo shi a nan allah ba zai rayuwa mutuwa za shi in aka ɗauki kai ka tabbon ba za ka iya rayuwa ba kai ma haka allah ya kaddara mu kowace ƙasa da irin nata tsari yadda za ta rayu a kansa a yi lokacin da dalilin da ya sa aka fara aka yi kasuwancin bayu afirka aka yi aka yi jarar raƙe marshe da sklavu da aka yi lokacin a doki bayu daga afirka a tafi da su abin da shafi amerik ita europe ita ke zauwa afirka ta zo da da kayayyaki na wanda ba ma da su kayan kyale-kyale haka irin yadi tc irin abin da shafi madubi irin shakwala can suna kera su duk wannan ba ma da su ba mu waye da wannan ba lokaci ina maka fi da kakin tun kakin mulkin mallaka ba to idan suka zo da waɗannan kayan to sai a yi musanya sai su ba mu wa'annan kayan a ba da shakwala da madubi sarakan zamanin su ba su waye ba sai mutum a muda masa madubi a karmar kalla sai ya garkar gashi nan kuma gashi na yara rubi sai ya yi da hanka sai a tattara bayu a miƙa musu sai su tafi da su a amerik sai su kai su amurka sai su sayar da wa'annan bayu da kuɗi masu ɗimbin yawa kuna abin da ba ta kun fahimta sai su sayar da su da kuɗi masu ɗimbin yawa to in suka sayar da su da kuɗi ita amurka amurka ne za ta yi da su tana noma ne tana noma abin da ya shafi rake saboda yin sikari da kuma abin da ya shafi alkama saboda sarrafa giya ko kun bayyanta to ɗan abin da ɗan indiya aka so a gabo a kawo su yi wannan noman da aka auna ba ta su ba ta iya yi ba ta iya ba za ka ɗan afirka sun fi dacewa da wannan da wannan abu su kuma sai su sai sikari da giya sai su je can europe su sayar haka ake ta yi har allah ya kawo ƙarshen al'amarin ko allah mun gode maka shi ne suka ce ai ai Allah ya kaddara fiha aqwataha ai abin da ya dace da ita kowace kasa da irin abin da ya dace da da ita suka ce a wa kaddara fiha aqwata ai wa kaddara fiha jibalaha wa anhariha wa ashjariha sai Allah ya kaddara wa kasa cewa a sanya mata duwatsu a sanya mata tekuna kuma a sanya mata itace a ƙarshe suka ce wa ƙaddara fiha a kawataha wanda shi ne zance mafi inganci ai ma ya daju ahaluha ilaihi min al'arzaki wal amakin allati tuzra wa tuhras Allah ya sanya wa ƙasar abinda mutane suke da bukata a kanta na wuraren zama sai Allah ya tsara tun daga can kakin militas ta yi tunanin ta iya yanka kare to sai Allah ya tsara nan wuraren da mutane za su zauna ne nan kuma a'a ba wanda zai iya zamanin sahara ce sai aka sanya duwatsu da rirai ba wanda zai rayu a nan ko sannan kuma ga gurin noma yadda inda za za a za a yi noma to Allah ya riga ya tsara wannan abu sai ce fi arba'ati ayyami a cikin kwana kwanaki guda hudu idan ka dauki kwana biyu na halittar kasa to kuma sai ka ƙara kwana biyu saman na halittar na sanya wa'annan ababen sai su tashi kwana nawa kenan kwana hudu kenan shine fi arba'ati ayyami wannan kuma kwanakin su ne wato ranar talata da ranar laraba a ranar talata da laraba Allah subhanahu wa ta'ala kaddara fiha a kawata hakinan a wannan kwanakin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu sai Allah ce sawa'al lisa'ili wannan ba mun yi wannan ne ko dan akwai mai bukatar tambaya ya tambayi ya aka yi aka aikata wannan abun kafin mai tambaya ya zo ya kawo kauli to Allah ta bari masa bayani a ilmance a kimiyya wadda hankalinsa zai iya ganewa ga yadda aka yi aka halice sa sauran bayanin kuma hankalinsa ba zai iya doka ba abinda hankalin mutum ke iya doka shi Allah ke ba su jama'a mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu al-imam al-tabari alaihi rahmatullahi ta'ala ya hajjato daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace anna yahuda أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم يهوداوة سكا يود وطن تودا سكا زوجا من ذن الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض suka ce wa shugaban halitta sun zo ne suna masu tambaya game da ya aka yi aka halitti sama ya aka yi aka halitti ƙasa domin duniya duk wanda ka tambaya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah amsa dai za su baka cewa Allah ya halice su to sai aka zo manzon Allah da tambaya to ya Allah ya halici ita sama da ƙasa fa qala sai annabi Allah yake cewa khalaqallahu al-arda yawmal ahdi wal ithnain Allah ya halici ƙasa a rana guda biyu ranar Lahadi da ranar Litinin Litinin aka fara aka like ta a Lahadi aka fara aka like Litinin Allah ya halici ƙasan nan a rana guda biyu ranar lahadi da ranar mi da ranar tiri wa khalaqal jibala sai Allah ya halici kuma watan duwatsu yawmal qudasali a ranar talata to tunda an halici lahadi litinin ko talata sai Allah subhanahu wataala ya halici duwatsu duk dutse da gani a duniya duk wani dutse da kake gani a duniya to wannan dutsen a rana guda Allah ya halici duwatsun gaba daya tace rana ta ta talata wa ma fi hinna min almanafi duk abun da ya shari ma'adanai wanda yake da irin na dutse ne a wannan ranar kaga duk abun da ya shafi sharban da sauransu duka a ranar talata aka halice su yace wa khalaqa yawmal arbi'a ash-shajara wal ma' sai Allah subhanahu wata'ala ya halici ya halita a ranar a ranar laraba sai Allah ya halici ruwa da kuma abun da ya shafi itace itacen duk duniya da kake gani a ranar laraba aka halice su da ruwa gaba daya a ranar laraba aka halice su fahadihi al-arb fahadihi yace arba'atu wannan shine kwana guda hudu kenan ga halittar kasa kwana biyu ga halittar duwatsu rana ɗaya ranar wace rana ce aka halice duwatsu ranar talata ranar laraba kuma ruwa da da itace kidan kaga kwana nawa to kwana hudu sai manzo Allah ya karanta wannan ayar أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل تجي لمن سأل wannan jawabin da wanda yake yi tambaya ne sai matsala ce wa khalaqa yawmal alkhamis as-samaa sai kuma Allah subhanahu wataala ya halitta ranar aka halitta sama a ranar a ranar alkhamis sama a ranar alhamis Allah ya halitta ta wannan sama gaba daya a ranar alhamis sai ce wa khalaqa yawmal jum'ati nujum kuma sai Allah ya halitta rana tauraru a ranar juma'a wa shamsu da rana wal qamar da kuma da wata sai ce wal mala'ika da kuma mala'iku ranar juma duka aka rike su tauraru da rana da wata da mala'iku gaba ɗayansu a ranar a ranar juma aka rike su to mi aka rike alamis sama ya aka yi alamis ko sai ce ila tsarasi sa'adin bakin sai zuwa awa ukun ƙarshen ranar juma'a sai Allah subhanahu wata'ala watan ya halitta a wannan awoyin sai halitta al'ajar lokaci na mutuwar mutane da lokacin zawon duniya duk wanda zai zo duniya a wannan ne Allah ya dibi ɗiyan annabi adam duk duniyar baki daya sai a ce wani ko ba shi shekara 60 wani 70 wani 45 wani tun bai zo duniya ba kashe shi haka Allah ya kaddara lokutan wani zai aike shi lokaci kaza haka aka kaddara al'ajar a cikin awa ukun karshen na ranar na ranar juma'a sannan kuma aka sanya duk wani abu na aibi aka sanya duk wani abu da zai zai abin nan aibi al'afat na na la'ani a wannan awar yace wa fi thalithati a awa ta ƙarshe ta ranar juma'a sai Allah ya halicci annabi Adam awa ta ƙarshe a ranar juma'a sai aka halicci babanmu annabi annabi Adam wa askana janna kuma a wannan awar ce aka sanya shi aljanna wa wa amara iblis bis sujudi lahu kuma Allah ya umarci iblis da yawa annabi Adam sujuda a wannan awa ta ranar ƙarshe ta ranar ta ranar juma'a wa akhrajahu minha bi akhir sa'atin kuma ƙarshen awa ta ranar juma'a ka fitar da shi daga cikin aljanna qalatul yahud da manzon Allah ya karantar da yahuda wannan karatu suka ce suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma maza ya muhammad sannan ya faru bayan haka ya kai annabi muhammad qala sike thumma stawa ala al-arsh sai Allah ya daidaita akan al-arshin sa qalu qad asab suka ce tabbas ka ba da amsa exact yadda ya kamata lau atmamta ina ma a ce ka cika labarin qalu sun mastaraha annabi ce bakin nan sai abin ya tsaya da suka ce a'a sun mastaraha ai Allah ya huta da ya halice wa'annan ababen gaba da ya gani sai ya huta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ghadiba annabi sallallahu ghadiban shadida sai manzon Allah ya yi hushi hushi mai tsanani fa fa anzala subhanahu wa ta'ala sai Allah ya saka masa wa laqad khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin kuma masala min lughub fasbir ala ma yaqulun wa sabbi har zuwa ƙarshen aya Allah ya ce wa laqad haqiqan khalaqas samawati musu Allah mun halici sammai guda bakwai wal ardi da kuma kasai guda bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa duk komi Allah ce fi sittati ayyamin a kwana guda shida kacal inji Allah sai ce wa ma masana min lugu kuma wallahi ba mu gaji ba inji Allah ya ce ba mu gaji ba ko daya wajen halitta sai Allah ya ce manzo Allah fasbir ya annabi Allah ya haƙuri bima fasbir ala ma yaqulun ka yi haƙuri game da abin da su kafara suke gaya maka Allah subhanahu wa ta'ala ya dada da mu sai Allah ta tun mastawa ila samai
وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا
الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الله سبحانه وتعالى يا إيد وإن حلتم باكليا ثم استوى في الله سبحانه وتعالى وتن يا يستوى يدي أي قصد الله ينبي سما في الله سبحانه وتعالى وتن يا يهلتي سما أي بعد الخلق بعد خلق الأرض bayan Allah ya halici kaza to sai Allah ce istawa sai Allah ya halici ila samai ai ila khalqis samai zuwa ga halittar sama ashe sai da aka halici kasa aka yi aka yi sama kasa ta rike sama wajen halitta sai Allah ce wahiya dukhanu a lokacin tana tana tana tana hayaki kamar ruwa tana tana hayaki kasan farkon halitta da kasa da sama duka da kasa da sama tare suke sai Allah ta fata kana kuma ko sai musu Allah kuma karaba su da aka yi ta kambari suke a guri guda sai Allah subhanahu wataala ya raba su shine Allah ce sai Allah ya ya nufi zuwa ga halittar ita su sama Allah ce wahiya dukhanun a lokacin kuma tana tana tana hayaki fa qala laha bayan Allah ya halice ta daman ya halice kasa ko sai ya ce faƙar lahawar al'arbi sai Allah ya ce wa sama da kuma ita ƙasa iti ya ƙau'an aukar ha ku sattar da umarni na ƙau'an kuna masu yin ɗa'a wa Allah su bahana wa ta'ala aukar ha kuma a cilasta game da yin wannan abun abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yarda a tafsirin al'imamun ibn kafir alaihi rahmatullahi ta'ala da al'imamun tabari yake cewa da Allah su ba zai cewa iti ya tsawon aukar ha ya ce abinda Allah ya ce wa sama shi ne abin sai umarnin da Allah ya bai wa sama shi ne ke sama ki fitar da ranar ki wa kamar ki kuma ki fitar da watan ki wa kawaki ba ki kuma ki fitar da duk taurarin ki sannan kuma ki dinga kada iska da abin da ya shafi ki dinga kada iska da kuma abin da ya shafi girgiji to wannan umarnin da aka ba sama kenan abin da ya shafi sama rana ta fito wata ya fito tauraru su fito sannan kuma abin da ya shafi kada iska suke kada daga sama ko sa akwai iska ta sama ko wanda mutum yake yake numfashi da yake yake shaki yake shaki yake shekawa ko wannan iska ba idan Allah ya tsida maka shi duk duniya ba wata duniya da zai saka maka wannan iska ko ba ga bane kuma kana shakara ne kana fitar da wani kana shaka kana kana fitarwa in Allah ya ga dama sai a turo maka abu abinda abinda zai halaka ka a cikin wannan iskar ya haya ko bai iya ba shi sa in Allah ya so ka mutu abani mai sauki yo ba wannan bane aka yi wa turawa aka aka wawata da musulmane su kawai a iska sai Allah ya sanya corona kawai wani rashin lafiya sai gashi kawai gashi kowa da kowa da takunkumi kamar kamar kamar kamar abin nan jagi a cikin kona aka bi kowa da takunkumi har ga shi ta kai shugaban america ma yace ai sa hijabi ma da dukkan duk babu laifi saboda aka yi Allah yana so ya ba duniya wa an cewa in ya ga dama a iskan da take shaka sai Allah ya halaka ka da shi Allah mun gode maka akan wannan ni'ima to kuma sai Allah ya ce wa qalil lil ardi sai Allah ya ce wa qasa shaqi anharik ki tsage ki tsage tekun da ya dinga fitowa sai aka fitar da teku flamekin ne suna tafiya sannan wa akhraji shajaraki kuma fitar da itacenki umarnin da Allah ya baiwa ƙasa kenan wa timaraki kuma da ƴaƴanki ƴaƴa kaga iyan da ƙasa suke fitowa akwai akwai itace daga cikin ƙasa suke yin iya da zai misali ka ɗauki dankalin turawa foundation in ka ɗauki misalin abin da ya shafi dankalin irin wanda na hausa shi ma a ƙasa yake yake iya in ka ɗauki gujiya a ƙasa take take iya idan ka ɗauki rogo shi ma a ƙasa yake tabarnuwa ƙasa ke yin iya eh albasa ita ma take take yi ko Allah mu gode maka to kaga kuma akwai wanda su kuma sai sun yada yara suke yi akwai wanda kuma sai sun yi itaci to duka wannan umarni da Allah ya bai wa ƙasa akan ta fitar da wannan abu ita kuma rana kawai idan sahiya ta fito kawai rana ta fito yammaci na kuma ta koma kuma annabin Allah ya ce kullun in ji shugaban halitta annabi Muhammad ya ce a kullun rana sai ta zo ta wa Allah watan sujuda ta yi wa ta kai gaisuwa wa Allah subhanahu wa ta'ala idan rana ta fito daga daga gabas to ta faɗi yamma ko sai ta zo ta wa Allah subhanahu wa ta'ala sujuda ta gaida Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ba ta umarnin ta koma ta je ta wuce annabin Allah ya ce radda za ta zo karshen alhamis din karshen a tashi juma'a idan ta zo ta yi wa Allah sujuda sai Allah ya ce wa rana ki koma ta inda kika fito ta koma ta inda ta fito to ran nan ne fa ko mutum ya tuba in kai istighfari biliyan Allah ba zai karba ba rana tana fitowa daga yamma to an kare kiyama ta zo karshe an tsashe na cikin akwai alamatu sa'a al-kubra akwai alamatu sa'a as-sughra idan malumai akwai alamun tashin kiyama manya manya kuma akwai kirana akwai abubuwa guda bakwai da sun faru to kiyaman nan ta tabbata shikenan ba an kare na daga ciki daga cikin wa'annan ababen akwai akwai akwai fitowar rana daga yamma akwai fitowar masihu dajjal akwai fitowar annabi isa akwai ya'juj da ma'juj duk wa'annan alamati ne al-kubra wanda sun fito kuma an kare Allah ya samu wani lafiya to ƙasa sai Allah ya ce ta kuma ta fitar da ruwa aka ce kawai Niger a samu wani club wanda shi kaga ai dalilin sanya mun Niger sunan Niger saboda wannan wannan tekun ne wannan filamiki shine asalin sanya mun Niger sunan Niger saboda ai lugha ce wanda kusan ita ba muzanci ita ba larabci ba su ake suka yi zamanin zama a a wannan wurin kafin bature ya zo ya raba abubuwan su ne suke amfani da wannan kalmar kuma sai aka tabbata sunan a wannan wurin kuma har ga wani Allah ya kaddara cikin ta za a za a ihe mu a cikin ta muka taso muka aka an yi abubuwa a sannan ko Allah shi ya yi a sannan an yi abubuwa ga jikkar da tarihi an yi abubuwa ƙware da gaske sai da ta fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ruwa asiri sannan kuma aka ce itace su fito to akwai idan ka ji itace in ka daga kanka sai ka daina ganin tsawon inci akwai kasashen da Allah ya musu wannan ni'imar aran ba in mutum ya daga kai yana biya sai inda ganin sai kare akwai inda kuma kasashen da Allah ya shimfida musu itace kwayi ne tun da kaje sha tsawa sha kada gani ka san halittar Allah subhanahu wa ta'ala ne to umarni ne na Allah da ya cin kasa da fita kuma ta fitar haka ne ko yanzu misali ka dauki itacen da ake foto da su sai ba karami in ce bane ko irin itacen da ake yin katako da su to wasu wuraren sai Allah ya sanya musu wa'annan itacen mu kuma sai aka haranta musu ne ka dauka misalin biyar tana da irin wa'annan itacen Abuja suna da irin wa'annan itacen nan ma cikin Najeriya akwai da suna da wannan bangare na na wannan itacen umarni da Allah subhanahu wata'ala ya kuma ƴaƴan itace sai Allah ya fitar da su duk abin da ka shuka mai ya sai ya fito ka shuka kankana ta fito a zo kuma ka ta zima bayan Allah tsada ba ga bane ayaba ka sa kai kai kawai za ka fasawa ne ba ka da alaƙa da fitar da ita amma rezokin nan ka kan ma'auna kana cewa ai ya tsara kuɗi shi kuma alhaji shi Allah shi ke fitar da kayan shi ko baka bai wa Allah ko tala ba Allah ya samu wani lafiya Allah su wata yake cewa sai suka ce ƙalar da a tsaina ba'i ibn jari an saba da yake cewa ƙalar da a tsaina ba'i na aibal nasta ji bulaka mutsayi'ina suka ce ya Allah dole mu karɓi kiranka muna masu ɗa'a zuwa gare ka fi ma fi na game da abin da yake a cikinmu ba mu kaɗai ba ai ba wata halitta Allah da za ka halitta a duniya ba ce in har ka san abu take yi to dole ta karɓi kiranka Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya san aikin da yake yi a duniya to dole ya karbi aikin Allah subhanahu wa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah ce istajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima lima yuhyikum ku karbi kiran Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ko kiran Allah ne ba ake da kiran mutane amma wani ya gagara gare cewa ana son shi da alkhairi ne kiran Allah ne ba gashi ba annabi yana kira sallan ya iske wannan sallah sai kira sa ai dalilin saukar wannan ayar kenan a suratul nur dalilin saukarta annabi ce sai ka kace sallan ka kalbi kirana Allah ta istajibu lillahi walir rasul in aka ce Allah na magana manzo Allah na magana to ku saurara ku saurara wa aiki amma yanzu ina sai ga mutum qur'ani ana karanta shi bai san ma kashi to gani yake to wanda zance ne ake tunda ba to ana bata lokaci uwa uba ma hadisi a gwada shi bai ma yarda hadisin ba kwata to gani yake wani wani abu ne kawai dai ga yana haka nan ko to Allah ya sama da kasance mu Allah a kai na ba'i ya Allah mun zo maka muna masu wata da'a gare ka muna masu karban umarnin ka Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tafaka ta hunna fa qadarunna sab'a samawatin fi yawmin wa awha fi kulli samain amraha wa zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha wa
نعم ذلك تقدير العزيز العليم Allah ya ce faqadahunna sab'a samawati fi yawmin sai Allah subhanahu wataala ya kare su har ya halicci sammai guda sammai guda bakwai Allah ya fi yawmaini a kwana guda biyu jama'a mun fahimta Allah ce muka daidaita halittar sammai guda bakwai a cikin kwana guda biyu wa auha fi kulli sama'in amraha sai Allah subhanahu wata'ala yau kowace sama umarninta to wannan maganar ba malamai suka ce wa auha fi kulli sama'in amraha suka ce ai abinda Allah subhanahu wata'ala yake ni shine Allah subhanahu wata'ala watan yayi umarnin cewa mala'iku da wani da wani za su tsaya a nan rana ta tsaya a sama kaza wata ya tsaya a kaza haske kaza ko ina kowace sama sai aka daidaita mata aikin da za ta gabatar zama mabinta duk cikin sama kowace sama akwai tarin mala'iku kuma akwai ɗakin da kowace sama mala'iku suke bauta wa Allah subhanahu wataala cikin kowace sama akwai mala'iku karɓuka kowace sama tun daga sama ta ya sama ta bakwai akwai mala'iku jiki a cikin ta Allah ya sanya kuma kowace kowane mala'ika da irin bautar Allah da yake wa Allah subhanahu wataala lokacin da annabin Allah annabi Muhammad akai Isra'i da Mi'raj da shi ne je sama ya ce na tarar da annabi ibrahim yana jingina a ɗakin ma'amur ɗakin ma'amur wanda suka ce ɗaki ne wanda yake saiti da ɗakin ka'aba kusan ɗakin ka'aba shi ne tsakiyar duniya ɗakin ka'aba shi ne tsakiyar duniya to baitul ma'amur yana saiti da ɗakin ka'aba ya ce a kullum duk safiya ta allah mala'ika dubu saba'in ke shiga a wannan ɗakin kuma duk mala'ikin da shiga arama har a tashi kiyama ba zai ƙara komowa cikin wannan ɗakin ba a kullum kullum mala'iku su shiga a wannan ɗakin suna bauta wa Allah kuma duk wanda ya shiga ya ibada sai ya fito to gobe su za su dawo su shiga wancan da ya shiga jiya to sai an tashi kiyama turukin shiga shige dawo ba saboda wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda yasa aljarudar Allah subhanahu wataala sai shi akwai mala'ikan da ba tun radda Allah ya halice sa sujuda yake wa Allah sai an tashi kiyama in kai kanka ne kawa in baka ma kanka ne kaiwa ba ta gyara al ba ta ƙara Allah da kuma ba ya rage Allah da komi gwara ma kai wa Allah ka samu dacewa da gobe alkiyama shikenan kawai akwai wanda baka kullun shi tsaye yake yana bota wa Allah subhanahu wataala سبوه القدوس رب الملائكة والروح ولا كو أي شيء تثبيت كما كوي الله لا تدم شيء ثم شيء أيوة أوها في كل سماء أمرها الله سبحانه وتعالى يم قوة سموات أمرنيك aka sanya mata ranarta da watanta da tauraru da duk abin da ya dace da na mala'iku a cikinta Allah ta wazayyana sama'ar duniya bi masabiha sama ta duniya sai Allah sai muka kawata ta da watan masabi fitillu jam'u misbah sai aka kawo shi bi masabiha me dalilin kawo shi bi masabi da fata alhali a ka'ida ta larabci malam jabir idan har ujarrin ya zo kafin kalma abinda zai zo bayan da ya kunu majruf kasar aikatar kasar yake dukawa sai Allah ce kuma wa zayyana samaa ad-dunya kaga wa zayyana fi'li wa fa'il ne ko as-samaa ad-dunya as-samaa maf'ul bihi ce ad-dunya kuma mudaf ila as-samaa'i bi masabiha jar wal majrur ne al-ba'u harfu jar al-masabih ism al-majrur bil ba' wa alamati jarrihi al-fatha az-zahira ala akhirih niyabatan an al-kasra li annahu mamnu' min as-sarf wal 'illatu fi man'ihi min as-sarf sifatun ala wazni صيغه منتهى الجموع صيغه منتهى صيغه منتهى الجموع التي وزينا السماء الدنيا بمصابيح muka tsawata sama ta duniya Allah ce da tauraro sai karanta ka in kalli sama sai ka san akwai shawa ce ko kaga da tauraro suke fito a gore da in suka fito da kyau tore dan baka da bukatar ma fitila ga haske wata ya fito baka ma bukatar fitila saboda an haskaka maka Allah ta sai muka sanya ta tana da kawa tana kyalkyalniya kaga nan yayi bil can yayi bil kuma babu wani connection ba wata lantarki da Allah ya hada su da su kawai haka Allah ya halice su kuma ba sa koke huta a ce sun yi kubir ko sun yi desharje ba sa desharje eh ba sa yin desharje saboda halittar Allah ya ce shi Allah ya tashi buga kwalifin Allah yake bugawa yace wa zayyana sama'a dunya bi masabiha tauraru kenan ko suna hasakawa sannan kuma ana gane hanya da tauraru wa alamatu wa bin najmihum yahtadun daga cikin hikimar yin tauraro akwai ana gano hanya wanda suka san tauraro suna iya gane yanzu wanda ya san ilimin tauraro a tsakiyar daji in ya kalli tauraro zai ce maka kawo tana haka da tauraron kawai ba su ya kalli da tauraron zai faɗa maka to bayan kasancewa ta tsawa to kuma sai Allah ya sanya yake cewa wa hifza ko sai Allah su yake cewa wa hifza ay hafiznaha sai Allah ya tsare ka daga shaydanu Allah subhanahu wataala ya tsare sama da da shaydanu aljannu domin lokacin aljannu sun kasance suna tattakawa wani saman wani har su je sama suna sauraron abin da ake faɗa wa mala'iku sai su dinga zawa suna faɗa mu bokaye a cikin kasan mutum tsage rage wallahi alazim maran jabi dan annabi adam ko sai Allah da yi shi ta haula wala quwwata halittar da baka gani amma har zaka samu jara'a da karin hali ka dinga mu'amala da shi abinda baka gani baka gani amma ka samu karfin halin da zaka dinga mu'amala sai mutum wata dan annabi adam ko sai Allah da yi shi mutum dai ko shi yasa ana zuwa kiyama wasu ababen za su taba ruwa Allah ya datar da mu to Allah ya ce wa hafifna wa hifza da kuma watan muka sanya ita sama ta zamanto kariya muka tsare ta daga masu tafiya cikin shaidanun aljannu suna sauraron abinda Allah yake faɗa wa mala'iku sai Allah ta zalika taqdirul azizil alim wa'incan abayyil aqida bayyane duka bayyanan da muka gaba daya na halittu da kuma kikkirawa to wannan fa daga Allah ne wanda yake taqdir ai halitta ce ta al-aziz wanda yake mabuwayi fi mulkihi a cikin mulkinsa Allah gagar misali in ba Allah ba waye isa yi wannan abun jama'a yanzu masallacin nan wata nawa aka ana gidi shi na'am duka duka in ka auna baya in yayi daga sai kai mita 40 haka ko yana mita 40 to amma ka bibi sama fa cikin kwana biyu Allah ya halice kayansa kuma ya sanya mata aka aka sanya mata duk wasu duwatsu yanzu ko shimfida moke cikin nan ba inda ba an samu masu ji da jiki ba to sai ai kwana biyu ana shimfida shi ba haka bane to amma ka dubi da Allah ya shimfida aka sanya duk duwatsun duniya a kwana biyu aka duk wani teku a duniya a rini guda aka halice sa kuma aka ce ya tabi to shi ake zalika taqdirul aziz wanda yake mabuwayi gagara misali shi ne aka ta wannan sai ce kuma al'alim wanda yake masani Allah su wagara shi ne al'alim bi masalihi halƙi shi Allah ya san abin da ya dace da bayansu da Allah ya yi wa a Nijar Allah ya san munan mu yake dace ya fitar sai dacewa da kuma mu muka fi dacewa da ita kun bayyanta sai da Allah ya yi mu anan to Allah ya san mu muka dace da ita kuma ta dace da mu kuma kuma kowane da Allah ya tura shi a bigirinsa to wannan bangaren shi ne ya fi dacewa da shi yanzu wani wanda ta gashi a polis to Allah ya ga dacewar kasancewa shi cikin polis nan ne ya fi dacewa za ka tura hitar kawai saboda nora su ne shi kawai za ka tura hitar to wani kuma daman akwai akwai samha za ka ce ɗan kasuwa ne zai iya fara'a da sauransu to wani kuma sai ka sa masa kawai shi kawai shi ya dinga kula da tumaki ku tattaro ya kai bakin daji ya komo da su Allah ya raba kowa aiki Allah ya raba Allah shi ne ya san abin da ya dace da kowa wancan da yake yin kaza idan ka dauko shi ka kashi aikin ka wani ba zai iya ba yanzu kaga sai aka kaddata ma shi arma kawai jan baki dai za a yi arma karawa Allah godiya Allah ya datar da mu Allah ya sanya albarka a karatun mu kurakure Allah subhanahu wataala ya yaje muna muna tawassuli sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna Allah ka sanya muna cikin bayon ka intattu a wannan wata Allah ka sanya muna cikin bayon ka intattu a wannan wata ya Allah ka sanya aljanna ce hukumar mu ya Allah ka samu dace da aljanna ya Allah ba dan aikin mu ba ya Allah dan rahmar ka ba mu aljanna ya Allah ka hada mu da Abubakar ne Siddiq a aljanna ya Allah ka hada mu da shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai a cikin aljanna ya Allah ka taimake mu da shan ruwan alkausara ya Allah ka taimake mu da kwankwadar ruwan tasbita salsabila ya Allah ka sanya muna cikin wanda za ta wa idkhuluha bi salamin aminina Allah ka samu wanye da wannan duniyar lafiya dumi wata bukata Allah ka biya masa mara lafiya Allah ka basu Allah subhanahu wa ta'ala ka basu lafiya wanda bashi yawa yawa Allah ka biya masa masa wanda yake fama da rashin lafiya Allah ka yaye masa wanda kuma yake fama da gwabranci Allah ka bashi aboki ya zama mai son ya tsara Allah ka taimake sa ya tsara wanda ya kubule hudu kuma Allah ka bashi ikon adalci Allah ka taimake mu da taimakon ka iya mu da iyawarka ya Allah darul hadis Allah ka kama hannayen mu zuwa ga abin da yake daidai kuma wanda ya asa wannan wurin Allah ka gafarta masa Allah ka sanya aljanna ce da mu da shi kuma mu baki daya wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh